نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bayan haka muna wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya mai kowa mai komai wanda a cikin ikonsa da kaddarawarsa ya sake haduwar mu a wannan majalisi namu na tafsirin alkur'ani wanda shine dare na juma'a dare na goma ga watan ramadan hijira 1447 wanda kuma ya daidai da 25 ga wata na biyu miladiyar haihuwar annabi isa dan maryamu alaihi salatu wassalam 2025 da shida ko afuwan akwai tambayi ko?
mai tambaya na farko yana cewa shin menene hukuncin wanda ya bar sallah da gangan har lokacin ta ya fita lokacin wata ta shiga shin zai rama ne ko ya zai to na farko dai fasiki ne tariku salatu fasikun ko mai barin sallah har lokacin ta tafi ta fasiki ne kuma malaman hadisi suka ce ko da zai raka a dubu kuma Allah baya so bata kai darajar waccan da ya bata a cikin lokaci ba shi yasa a gurin wasu malamai ba abin da zai rama kawai ya saba Allah ya je ta istighfari in Allah ya ga dama ya karba in bai ga dama ba ya azabtar da shi gwargwadon wannan sakaci na kin sallah akan lokacinta wato sautari zaka ga wasu mutane shaidan ya riga ya wanke musu hannu a ka yanzu kai banda shaidan ya wanke maka hannu a ka a yini da dare kana da awa 25 da hudu ko amma a waye gari sallar da baki daya ba za ta ci maka sama da minti goma ba amma saboda lalacewa to waya ma za ka ga daidai a rayuwarka ta yaya ma yaya ma za ka girbi mai kyawu amma ba za ka iya ba har kana barin lokacin ta yana wucewa Allah ya sauke wato in kaga irin waɗannan kaga halakaku kawai walla halakakke ne wannan ko shaka babu duk wanda ka san yana wasa da sallah karka abuta da shi karka yadda hudda ma ta hada walla in ba haka ba ta janyo maka bala'i da musibu a ibada baki daya menene lamba daya ba sallah ba a'a sallah ce mataki na daya fa sallah ce mataki na daya fa manzo Allah ya ce wanda in sallah ta gyaru dukkanin ayyukan mu'mini ma sun gyaru amma in sallah ta ɓaci komai ma ya ɓaci kuma manzo Allah ya ce al'ahadu allazi bainana wa bainahum as-sala man taraka faqad kafara manzo Allah ya ce alƙawarin bambanci mu tsakanin mu da wasu musalla duk wanda ya bar sallah ya zama kafiri to da Allah me kai me me zaka yi wanda ya bar sallah a rayuwarka me dan Allah me zaka yi me waɗannan awayin na me sha sha sha kawai naka ci abinci kai kashi kawai wani irin musiba ce wannan sallan minti goma ka gama ka gama minti goma in mai kyau ce ma kayi in ma mara ce ce ma kayi amma waye gagare ka minti goma wai har ka gwama wata da wata ko ka ƙin wata ma baki ɗaya to da Allah mai zaka faɗa wa Allah kai kuwa ga ka cikin bala'in talauci Allah ya ƙara ɗora ma talaucin to eh wannan gaskiya ne ai in dai ba za ka gyara ba Allah ya ƙara ma ɗaura ma talauci kuma da ikon Allah kun ƙulla ƙawance da talauci har abada sai ka gyara haba Allah fa ce manzo Allah fa ce awwalu ma yuhasabu alaihi al-abd yawm al-qiyamah as-salah ba haka manzo Allah ce ba sallah ce fa farko abin da fara mana hisabi sallah ce fa lamba daya ba za a kai azumi ba ba za a je zakka ba ba za a je aikin hajji ba sallan nan ce za a fara auna ta in sallah ta cika in ma bata cika ba ɗauko na filfilinka a cika maka to in dai sallah ta karɓu to duk da goma ruwa ta sha amma in sallah ba ta karɓa to komai ma ya lalace to yanzu da wannan sallah kake wasa kuma saboda baka da kunya sai ka dora daga hannu ka ce Allah ya ma kaza ko Allah ya kare ma kaza ta ina Allah zai maka ta ina Allah zai kare maka shi yasa waɗansu abubuwan da kuke ga suna samu mu ko wallahi laifukan mu ne wallahi laifukan mu ne wallahi musibin da kawunan muke janyo su da karan kanmu ɗaya daga cikin magabata imamu hassan albasari allah ya ƙara masa yadda yake faɗa cewa sai da ya shekara arba'in da alwallar asbahi da alwallar isha yake sallar asbahi ya ce da alwallar ma'ana isha yake sallar asbahi akwai bacin dare kenan kawai ana gana da ubangiji kawai sallah ake ana gana da allah amma kalli kai wai kuma saboda baka da kunya wai irin aljannar da wancan yake so wai kama ita kake nema fitsararre baka da kunya wallahi baka da kunya an gani yake karar waya yake cewa wane shi kuma sai da aka wayi gari ya shekara arba'in kada kamata salaɗin sallah biyar ɗin nan ba ta taɓa kuce masa bai na sahun farko dan Allah yanzu wannan zaka haɗa aljanna kar tashi kai da farillan ma wannan fa nafila fa suke yi shi fa wanda yake sallar asuba da alwallar isha'i fa din na fulfuli fa yake ba farilla fa ya gama da farilla fa wancan kuma ya ce shekarar sojan arba'in kullum sahun farko yake samu kuma a sallar nan biyar sai ya samu kada kamata salatar talima ta mai tada ya kama dan Allah wani irin tsoron Allah ne wannan wani irin imani ne wannan sannan mun karanta ga wani sahabi sallah yake ta nafila amma makiya suna harbansa da kibiya jini na zuba amma ya kasa kada sallar ya ce saboda yana jin kunya yana ganawa da ubangijinsa a ce wani makiyin Allah ya yi sanadiyar katse wannan ganawar tashi ka ji fa to kai ina kake Allah ya sauke Allah ka gyara mana imanin na'am
na mai tambaya na gaba yana tambaya ta gaba tana cewa mijina ya sake ni shika uku sai na sake wani auren sauran sati ɗaya in tare sai Allah ya masa rasuwa kuma babu abin da ya shiga tsakaninmu da shi da auratayya shi ya zan iya komawa gidan tsohon mijina bayan na gama ta kaba ko kuma sai na sake yin wani auren amsa kenan sai kin sake yin wani auren ai sharaɗin da ake nema bai samu ba an gane ko ai manzan Allah ta ya hatta ya zuƙa usailatuki wata zuƙi usailatahu manzan Allah ya ce idan an saki mace saki uku sakin da babu kome to ba za ya halatta in an sake ta ta koma gidan tsohon mijinta da aure ba har sai wannan auren na biyu sun kwanta da shi kwanciya ta namiji da mace amma in dai mujarradin daura aure ne duk irin abin da aka yi in dai babu dukuli to yanzu in dan ya sake ki ko kuma dan ya rasu to ba ke ba komawa gidan miji na biyu sai kin sake zawarci kin yi aure sahihi kuma an yi haduwa ingantacciya an gane ko amma in dai ba a samu wannan ba to ba ke ba matarsa bace an fahimci abin da ke ko ke ba ma'ana bai halatta ya neme ki ba saboda ai abin da ake bukata ba daura auren kadai ake bukata ba duk wannan fa punishment ne Allah yau maza ka san wasu mazan akwai saurin saki bunu bunu saki ko dai yana ga shi yana da kuɗi ko kuma sarkin zuciya ne shi dage ne shi ko dai wani abu makamancin wannan kawai abai ta karya karya ba na sake ki tafi gidanku na sake ki shi kenan wasu mazan ba su da lissafi ba su da haƙuri su kuma wannan mata da kake kallon sa fa ko sun fi komai rikici sun fi komai rikici ba babba ba yarinya ba ka da maganin zama da su sai haƙuri ba ka da wani maganin zama da su sai ka kawo su raina amma ka kai wa gyata maka ta ci maka albarka Allah ya sa ka ma da alkhairi Allah sa ka gama lafiya amma ita yar mara kunyar in ka kawo mata rainawa za ta ba haka bane ba yanzu wannan lesson ka sake sauwa kuma eh yanzu na tamfa kuma ka sake kawo mana amma kana kawai gyati mafa ba irin addu'a da ba za ka sha ba Allah ya maka albarkawa ne Allah ya sa ka gama lafiya Allah ya ba kaza amma ita in ka kawo mata bata san wannan ba kamar ita ta saka ka ta ajiye ka bayan taimakon ta kai karba ta daga ban iyayenta mara kunya da kuma ta koma gida kuma kaga abin tausayi ta kama biyai bin a bata katin waya a sai mata man shafawa kilin ɗinta ya kare sabulun kanta ya kare kina cikin rufin asirin kin ki karban rufin asirin Allah shi yasa maza ku yi ta hakuri ku yi ta hakuri kawai kuke kallon kuna yin abin dan Allah ne kar ka kalli halinta an gane ko kar ka kalli halinta ka kalli cewa dama manzon Allah ya ce inna hunna khuliqna min dhila'in fa inna a'la ma fi dhila'i a'wajuhu fa in zahabta tuqimuhu tuqimuha kasartahu haka manzon Allah ya ce su mata an halice su ne daga kashin hakarkari in ka ce sai ta ma komai da kake bukata to sai dai auren ku ya balle ba za ta maka yadda kake so ba sai dai kai hakuri to ka ɗauki jafa'inta da rashin godiyarta in Allah ya jarabe ka da rainuwarta da gunguninta da rashin kunyarta duka ɗauka matsayin jarabawa ka ce shi yasa kamar da na faɗa jiya in Allah ya hore maka ƙara aure an gane ko ƙara aure Allah ya hore maka sai ka batta da halinta ko ta gyara ko kuma ta cikanta da kanta ba shi kenan ba to saboda haka yan uwa mu yi haƙuri da mata haka Allah ya halicce su kuma mu haka Allah ya halicce mu an gane ko a daina saurin saki a daina saurin saki ake kai zuciya nesa duk wannan haƙurin da kake ibada ce ka fi ɗan kwanan shago da kullum zai ce ƙoshi ya kwanta amma ba fus an gane ko sai Allah ya fi sa maka albarka a neman ka Allah ubangiji subhanahu wata'ala ya ƙara mana haƙuri amma dai ki sani ya ke yar uwa har yanzu kina nan jiya bata canza ba sai kin sake wani aure kuma an samu wannan haɗuwa sannan idan an samu rabu za ki dawo za ki iya halatta a wajen mijinki na fari Allah ya mana gamdakatar na
mai tambaya ta gaba tana cewa malam ina so ne don Allah a yi wa mahaifinmu nasiha dangane da mu 'ya'yansa mata yanzu haka mun kai guda hudu manya duk mun kai matakin aure amma ya ce ba zai mana aure ba har sai mun kawo masa certificate na digiri ko kuma na fannin lafiya shi ne yake ce don Allah a yi lafiya
assalamu alaikum to ni ai ina ga ni ina ga ya kamata mu maza mu san cewa menene dan me Allah ya halicce mu wannan ya kamata mu san me yayi manufar samu mu a gidan duniya babban manufa fa shine mu bauta wa Allah babban manufa kenan babban manufa mu bauta wa Allah amma shi wannan uba nashi maman shi gatimarsa ita ma sakamakon digiri ta kai gurin ubanta ya daura maka aure da ya daura aure da babanka a ai magana ce ta gaskiya ko ba haka bane ba mu dai mun taso iyayenmu ba abinda suka iya banda zaman aure kuma sun gama da iyayenmu lafiya amma yanzu karatun boko me yake kara ban da fitsara ma da rashin kunya ni in zan maka nasiha ma kar ka aure yayan shi in dai ta gama digiri to ka rabu da ita ba mataka bace saboda ai idan ta ya riga ya bude ta saba zama ga kugun ta ga kugun namiji ba ta jin namiji ba ta kallon shi a matsayin dodo ko ba haka bane ba kaga wannan tana da matsala ka je ka auri wadda ta gama secondary school idan ta bai bude ba ita za ka juya ta da kake so in an yi albashi ma bayan kwana biyu kace ya kare ka gamsu ko ba haka bane ba amma waccan fa za ta dauko calculation ne kaza kake dauka yau kwana nawa da wani da wani ka biya bashi me ka kawo gidan ha kudin suka kare to ina ruwanki ko ba haka bane ba tunda dai ba hana ki ci da sha ne ba wa'annan ma masu buɗa idan ku rabu da su wallahi babu alkhairi kuma wannan bokon da kuke gani fa musiba ce a gurinmu wallahi hau ne uwa ta fita ta ni kullum ina faɗa musu gaskiya kullum ina faɗa musu kullum ina cewa in kun samu za ku watsar in mijin yana sha'awa kina gidan miji kiki amma haka kawai miji ya zo ka san wasu iyayen ko wallahi asalan ma bai kamata masu zama iyaye ba ba zai ga ba kwaki ma ba su da warka da teriya mata zama iyaye domin da Allah yanzu uba mai wannan uba ne ai wannan mahaukaci ne ma yanzu yadda auren ne yake da wahala mazan suke da tsada maimakon suna cikin ganiyar ƙuruciyarsu da abin sha'awa ka auren wasu an gama boko me a cikin bokan mai albashin kar ai ma ka daina makar ma wani namiji ma yake dogara da aikin matarsa ma in ka dogara da aikin ta za ku juya gidan kai da ita ne domin yanzu kun sharing din fawa ne ko ba ka bane ba to gwala karke fawa ka hannu kai kadai domin wannan shine kana da bulala ko ba ka bane ba in ka aure ta kuma ka ce ba za ta yi aikin ga ta tsiya to ya ma za a yi kana da kishi ma kabbata tana zuwa tana takuda ma da maza ai ba za ba ka ji daɗi ba ka zo tana oga kuma ga oga a can kai ka ji daɗi ma da Allah tana sa kai sa wancan masa ai kaga ba ba ma mutunci ai kamata ya ma kar ta saba ido biyu da namiji in ba kai ba to amma wancan ta yi boko ta kalli wancan an zauna jam an rufe kofa an yi karatun dare an yi na rana an yi na safe ta ji muryar maza kala kala to kuma yanzu kai me zaka mata ma na gizo ba ka da wani haiba a gurinta saboda haka to ina maka nasiha ka ji tsoron Allah wannan hanyar da ka ɗauko ba alkhairi ba ce ba kuma na yi imani bokan ka bai kai nawa ba ni PhD ne doctor ko ba haka bane ba ni ni digiri uku nake da shi kuma ka kuma digiri uku nake da shi kuma na fi ka na fi ka boko na yi imani har ga Allah na fi ka boko kuma jami'a ta da ne digiri na na uku ina proud da ita kullum a duk duniya a manya dubu ɗaya na duniya baki ɗaya tana cikin ɗari uku na duniya baki ɗaya to kuma ni ban fi ka boko ba ko ba ka bane ba amma ni sunna ta in ƴaƴa na suka gama secondary school da miji ya zo zan ba su in mijin na bukata su yi bokon su yi daman shi za su amfana ba ni ba ko ba ka bane ba dama ai karatun boka ba kai za ka mora ba shi in yana da ra'ayi mijin in ya aura ya kaita yanzu mun san mun yi kadara wasalama kitabi ta bar hannuna in ma mai ta kwaso ba ruwan uba ni na auren mun yi sallama na baka amana amma yanzu in ka bari tana wannan bokon ne ce gantakar ta fa kana da kaso kuma wallahi sun matallahi baɗalar da ake a wannan helɗin ta kare ba zai ci ba ni ni ni ni mata ta yi gurin mata ta ta faɗa mini ta ce wallahi ko ƴar maƙiyarta ba za ta bari ta zo gudun ba ta da aure ba wallahi kuma yanzu haka ɗana yana gurin da again amma shigantakar da ake a wannan gunna ku da kuke gani ko wallahi kare ba zai ci ba to kuma wannan shine abin sha'awa me abin burgewa a ciki Allah ya sauke ka ji tsoron Allah ka sani waɗannan ƴaƴa amana ce Allah ya baka kuma sai Allah ya tambaye ka akan sadan alkiyama manzo Allah ya ce duk wanda Allah ya bashi mata guda biyu ya tarbiyance su ya aurar da su haka muke da shi a gidan aljanna to kai kuma ga dama Allah ya baka ai yanzu babban aikin uba ma shine je ka nemi musu mazajen aure ma ai ba zama za ka yi ba aiki ne ya same ka duk wani mai ya mace wallahi in dai ya san ciwon kansa yana cikin tashin hankali walla duk wani mai ya mace kai ma haukaci ne shi yasa ka yi hakuri na tsananta maka wallahi abin naka ne akwai rashin hankali a ciki ka gani ko akwai rashin tunani a ciki wai kai dan boko to wace uwa ce a cikin bokon yan bokon ma me suka ci yan bokon ma sun aje bokon sun shiga sata ba haka bane ba a to kaza kana bata lokaci kuma yanzu duk wanda ya dogara da albashi talaka ne duk wanda ya dogara da aikin gwamnati ko to wannan almajiri ne me aiki me a cikin aikin gwamnati in zaka ci halal me a aikin gwamnati yanzu me a cikin shi nawa ne albashin albashin da wallahi ba zai ma kwana goma ba ba wani mai albashi a Najeriya in dai na Allah da annabi ne zai mai kwana goma domin gurgurdan girman ka gurgurdan bukatunka ba haka bane ba ai ai wanda zaka ba ma sadaka ma ka nema ga cin gwamnati miskini to kuma yanzu kai kana dora su ai gwara ka ba su sana'a mai kyau ka ba ta jari mai kyau ko ba ka bane ba shine ka burge ka mata aure ka ba ta jari to wannan kaga shikenan ka mutunta ta in jarin nan ya kare in ta dawo ka tallafa mata wannan shine gatan ka ce mata ki rike mijinki duk kwaramniya ki rike mijinki dama haka rayuwar ta gada ni ma haka nake fama da mamanki to ke ma ki je ki haƙuri ka koya mata haƙuri da juriya a gidan miji ka ce mata a nan aljanna take in kin ba gidan miji to kin shiga gallasuru kin ba aljanna ki a wani gurin iyaye mu ji tsoron Allah amana ce Allah ya bamu kuma sai Allah ya tambaye mu dan alkiyama saboda haka babban abin da ya kamata ka tura ta islamiyya tana zuwa safa da yamma ta samu qur'ani ta samu hadisan manzon Allah ko ba ka bane ba sannan kuma babu laifi ta samu ilimi na zamani duk inda ka ga nagari ma ce masu zo ka nemi yata zo ga wanci kai za ka lalibin mazan ma in ta kama inda kai mijin kwarai ne an gani amma ka bawa yan boko suna can sun tsotse su to marhaba ina ina to assalamu alaikum to kana lafiya ya kake waye sa ka musulunta wani ne ta kula maka wani ne ta kula maka sai ka musulunta ra'ayinka ne na karan kanka cewa za ka musulunta to alhamdulillah mai murna yanzu zan faɗi zan faɗi kalma ɗaya in na faɗa kai ma ka faɗa ka ce ashhadu ashadu allah ilaha Allah ilaha illallahu illallahu wa ashhadu wa ashadu anna muhammadan anna muhammadu rasulullah rasulullah to alhamdulillah in ka gane ka gane ko yanzu da kai da mu din zaman zama daya mu a cikin musulunci babu babu latkama ka gane ko da wanda ya aka haifa a musulunci da wanda ya musulunta yanzu mu duk ɗaya ne saboda haka yanzu da kai da mu duk abu ɗaya ne ka fahimta da kyau ko Na fahimta.
yanzu ka je ka yi wanka ka canza tufafi kana da sunan da kake da shi da Eh, na Wani da suna ne?
suna dogara ne dogara Mm.
dogara to wannan kaga ba sunan musulunci bane ba yanzu wani sunan kake so yanzu na so muhammad Muhammad. To alhamdulillah. So now you are Muhammad now. You are named Muhammad. You understand? So da kan sunanka Muhammad. Ka gane ko? Muna maka addu'a Allah sa albarka a wannan musulunci.
Amin.
Kuma duk abin da ka gani na kuskure musulmi suna yi kar ka dauka musuluncin ne. A'a ba musuluncin bane ba. Musulunci kullum umarni yake da kyakkyawan abu. kaga yanzu ka yarda cewa annabi Muhammadu manzon Allah ne ka yarda annabi Isa bawa ne na Allah ba Allah bane ba ko ba dan Allah bane ba ka gane ko bawa ne kamar kowa amma shi annabi ne ka ce yanzu annabi Muhammadu shine shugaban kowa ka gane ko hatta annabi Isa yana karkashin annabi Muhammadu ne ka gane to wannan ina maka addu'a ubangiji Allah ya sa albarka a wannan musulunci naka ubangiji Allah ya shigar da mu aljanna baki daya ubangiji Allah ya baka hakuri Allah zai iya jaraba ka da rashi zai iya jaraba ka da samu duk ka dauka dan ka shiga musulunci ne ka dauka haka musulunci haka rayuwa ta gada da samu da rashi duk Allah ne ke badawa ubangiji Allah ya maka albarka yanzu lalle ne ku je ku dan masa jawabi wanda zai haska masa na musulunci azumi in ya ga zai iyaye in ba zai iya ba ku kyale shi kar ku takura mishi in ya ga zai iyaye an gane ku in ya ga ba zai iya ba ya haƙura sai shekara mai zuwa ya fara in ya ga zai jarraba ya jarraba ya gani amma in ya ba zai jarraba zai iya ba to ku dakata masa almuhimmu dai yanzu ya samu ya tabbata a cikin musulunci Allah ya maka albarka na gode ko Allah da kirke ka a musulunci barakallahu fik mun gama
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim Allah ya ce wa idza ra'auka in yattakhizunaka illa huzwa Abu Jahil ne wata rana ya zo shi da mutanensa suka wuce ta gurin manzon Allah sai yake izgilanci wai ku kalli da Allah wai wannan wai shine Allah ya aiko annabi wai wannan wai wannan shine annabin Allah saboda wulaƙanci da ƙasƙantar da manzon Allah to shine Allah ce wa idza auka in yattakhizunaka illa huzwa in sun ganka kawai suna ɗauka suna maka izgilanci har suna cewa hadha allazi ba'asa Allahu rasula yanzu wannan shine Allah ya aiko a matsayin manzo Allah ya rasa wanda zai aiko sai kai kai ba dan kowa ba kai ba ka da komai to me me- me Allah ma ya duba ya aiko kama a matsayin annabi to kaga duk ire-iren maganganunsu na baya cewa me yasa Allah bai aiko mala'iku ba me yasa kake cin abinci me yasa kake zuwa kasuwa me yasa kaza ai wannan kwakwalensu ne irin wannan haka ne to yanzu ma cewa ya za a yi wannan za a yi ko annabi ai tunaninku ne shine a wani gurin Allah ya ba su amsa ko cewa Allahu a'lam ko haythu yaj'alu risalatahu Allah shi yafi kowa sanin ina zai aje mana annabtarsa ina zai aje mana manzancinsa kenan shi annabtaka ba neman ta ake ba annantaka annabtaka kuma sannan ba wani aiki kake ba Allah ya baka annabta a'a kawai Allah ne yake tsinkaye a zuciyar ɗaya daga cikin bayi ya ga wacce ce tafi nagarta da cancanta sai ya ɗauke shi ba shi manzan shi an gane saboda haka sai ku yi haƙuri Allah bai ɗauke ku a matsayin menene ba manzanni Allah bai ɗauke ku a matsayin ma'ana manzanni ba saboda ba ku cancanta ba yanzu abin da ya rage a gare ku ko ku yadda da annabcin manzan Allah annabin gaskiya ne ko ku watsar ya kuma rage naku to shine saboda izgilanci sai suke ce a hadhal ladhi ba'asallahu rasula yanzu wannan shine Allah ya aiko manzo Allah ce in kada la in kada la yadilluna an alihatina ai kai ai saura kiris ya tabar da mu gabarin allolinmu na gaskiya laula an sabarna alaiha ba dan mun yi hakuri mun jure akan ta ba wannan wani hakuri ne wannan hakurin banza wai kaji wai wai yanzu dadi suke ji kai ai ai ai ai wannan mutumin ga maka ya so ya kawo da mu a tafarkin gaskiya ba dan mun yi juriya ba mun yi hakuri ba da ya halakar da mu wannan mutumin Allah ya sauke bayan su ne halakakku din su ne kuma hasararru su ne kuma tababbu Allah ya ce wa sawfa ya'lamuna da sani za su sani hina ya raunar azaba idan sun ga wutar jahannama ko sun ido biyu da mala'iku in sun zo ɗaukar numfashinsu man adallu sabila waye ya taɓe ya bi hanyar madaidaiciya rashin madaidaiciya wannan yake ƙara nuna mana cewa duk inda kake za ka sha mamaki kai sai kake ganin ga abin da ya kamata wane ya fahimta amma sai kasa fahimta yanzu mutumin nan tun kafin ya ce muku shi wani ne kun san shi da nagarta ba a taɓa samun abokin kokowar manzan Allah ba ba a taɓa samun abokin zage-zagen shi ba kai bal shi hasali ma tun ma kafin ya zama annabi ɗaɗarewa ma yake a cikin mutane kuna gani fa saboda Allah ya bashi kariya na ka taɓa karanta mana wani asar a nan gurin sau ɗaya manzan Allah sun tafi kiwo shi da abokin kiwonsa abokin kiwon kullum zai ba masa dabbobinsa ya shiga cikin gari dandali gurin wasa da kiɗe-kiɗe da ake yi sai asuba ya dawo rana ɗaya shi ma manzo Allah ya ce to kula mana dabbobina ni ma da yau in je in leka in ga abin da yake faruwa nan take manzo Allah ya faɗi saboda menene saboda Allah ya riga ya mai tanadi ba ma zai bari ya je wannan abin ba balle ya zama lam'a ga manzon Allah balle ma ya zama wata lam'a ga rasulullahi nan take ku kamar farfaɗe ta bige manzon Allah bai farka ba sai asubahi saboda kare je ga wannan abun ina fata an fahimci abin da kyau to irin wannan kare fa Allah ya manzon Allah tun a lokacin kana gani taimakon marayu yake yi taimakon zawarawa yake yi taimakon miskine yake yi lokacin da ya dawo ya ga jibrilu ya zo gida a firgice yana cewa matarsa shaidan ya ba shi tsoro ta ce ba shaidan ka gani ba ita da kanta ce ta faɗa halayensa guda hudu ta ce ai irin mai hali irin naka haka Allah ba zai ba shi ɗan dama a kan shi ba ta ce innaka latasilur rahim wa tahmilul kal wa tu'inu ala nawaibul haq ta ce kalla la yukulli kallahu abadan ta ce wallahi muhammadu Allah ba zai wulakanta ka ba har abada saboda kai kana sada zumunci ka baya ne kai goye marayu sannan kuma kana ɗaukar nauyin marashi ya Allah zai ba shi dama a kanka kuna gani malaman sira suka ce in mutum zai yi tafiya fatauci zai kamar shekara biyu ko uku dukiyarsa yake ɗaukowa a kulle can kwacakwaf ya kawo muhammadu ajiya in mutumin nan ya dawo ba gara ba zago kai yadda ka kulle ma kai kullin ma kullin ma haka za ka karɓa ba taɓa shi ba to yanzu dan Allah wannan irin ma'ana dan adam da ya rayu irin wannan rayuwa kai ta kai amana da gaskiyar Muhammadu Rasulullahi ta kai rikici suke yi akan sanya Hajar al-Aswad a mahallinsa kowane shugaban kabila ya ki yadda ɗaya shugaban kabila ya sa saboda kai zama abin gori na ƙasa kuma ga wani suka yanke hukuncin cewa yanzu mun ittifaki kawai tunda rigima ta ki karewa kokari ake a kafsa yaki an an zo ana gini hankali kwance amma wannan dutsen mai alfarma an rasa wane dan kabilan ne za a yadda ya ɗauki dutsen ya sa a gurin a ci gaba da gini wannan rikicin ya sa nema ake yaƙi ya ɓarke ka san a lokacin su yaƙi ba, ba matsala a gurinsu ƙarshe suka ce to yanzu duk wanda ya- duk wanda ya shigo farfajiyar wannan harami to mun ittifaqi kowaye a bashi ya dora aka ce an yadda da yake Allah shine Allah sai gashi Muhammadu ne ya shigo yana shigowa suka ce radina bil aminil muqtar suka ce mun yadda da amintacce abin zaɓi zo ka ɗora mana kuma da yake shi baligi ne fasihi ne rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yi aka shimfiɗa mayafi ya ɗauko dutsen ya ɗora musu a kai ya ce shugaban wannan ƙabila ya kama nan na nan ma ya kama nan nan ma nan ma ya kama nan kowa ya ɗaga yanzu akwai rigima ya sa hannun na- hannunsa mai albarka ya sa dutsen a gurin mahallinsa aka ci gaba da gini fitina bata kwanta ba to yanzu wannan mutumin kun san da halinsa kuma ku zo kuna masa wannan jafa'in to an gane ko kun san da wannan halin naku da halin nashi kuke masa jafa'i wannan bata kare ba lokacin da Allah ya ce masa wanzur ashirtakal aqrabin ai zuwa zai na wa anzur ashirtakal aqrabin ai zuwa ya tara su a bayan wannan dutse ko ya ce musu yanzu in na ce muku a bayan dutsen nan akwai mahara za su kawo muku hari za ku gazgata ni ko za ku karyata ni suka ce za mu gazgata ka li'annana ma jarabna alayka kadiban qat suka ce saboda ba taɓa samun ka da ƙarya ba kun faji sai ya ce to ku sani ni manzon ubangijinku ne mai gargaɗi da wuta mai bishara da aljanna to daga nan kuma shikenan kalamai suka canza ƙarya kake yi kaza kaza kaza, maganganu ne marasa daɗi kawai hasadan min inda an kawai dan hasada da ƙiyayya saboda ba su aka ba ba to shi ne fa a nan gudun sun san shi fa har da cewa menene in ka da layudilluna an alihatina laula an sabarna alaiha wa sawfa ya'lamuna hina yarawna al'azaba man adallu sabila Allah ce ara'aita man ittakhadha ilahu hawa ibnu abbas Allah ya kara masa yadda yake cewa wannan abin da Allah yake nufi ga mushrikai mutum ne zai sassaka gunki yana bauta mishi na dutse bayan shekara ɗaya ko shekara biyu da ya ga wani dutse mai kyawu sai ya jefar da wannan allah sai ya sake sassaka wani dala wannan mai kenan to shine ibn abbas yake cewa ma abin da allah yake nufi kenan cewa a ra'aita manitta kaza ilahu hawa'u baka ganin wanda ya riki san zuciyarsa shine allah shi to ya sassaka wannan gwanin sha'awa ya mai ya mai kyawu ko da ya ga wani dutsen gobe ya fi wannan kyalli da walwali sai ya sake cewa shine Allah shi to kaga yanzu Allah ya zama menene san zuciya shine Allah ya ce ara'aita man ittakal ilahu hawa- hawahu baka ga wanda ya rike Allah sa san zuciyarsa ba afa anta takunu alaihi wakila dan Allah kai zaka iya zama majibincin wannan a gobe kiyama zaka ki wakilci wannan ba za ka wakilce shi ba domin wannan wakilcin banza ne shi yasa to duk wanda ka ga har tun daga aiko manzon Allah wallahi duk wanda bai amince da manzancin annabi ba ko to hasada ce kiyayya ce sai dai wanda wa'azi bai kai mishi ba wannan kuma akwai su da yawa akwai wani shiri da wasu mutane suke ina ko a Amerika ne ko a Ingila zaka ga zaka ga ai suna wannan suna tafiya da wani abin headphone sai ga an sa maka na karatu ko eh, ta ce ba wata wata ta cire ta ce ba za ta ji bai ta lallashin ta kijire kijire to da an sa mata kira sai ka tana dan fara kada kai ta dan fara kada kai haka tana ce wannan waka akwai dadi sai ce mata ba ai ba waka bace ta ce to me wannan haka sai ce ta ce qur'ani ke qur'ani me qur'ani kuma ta ce biki san musulmai ta ce ina san musulmai wata ce ta ce baki san akwai littafin su ba ta ce kita ba ta sani ba wallahi no no no no no wata ce eh na sani to wannan shine littafin na sai ka wannan wannan abu ne wannan akwai kamar akwai wani harkar ma dan wata ta ce wannan anya abin ku kalwai kalu kamar yana dan wani filin din ta haka daban eh ta ji wani abu yana dan taba ta kamar wani abin yana dan ratsa ta haka an gane ko to yanzu kaga irin wa'annan wala Allah da'awa bata kai musu ba amma duk wanda zai samu cikakken jawabi na musulunci zai musulunta duk wanda samu cikakken jawabi a karanta maka sirar manzon Allah an gane ko duk wannan kullumbotan da suke yi na rufe ma'ana ti- sirar manzon Allah ba za ta rufu ba duk wanda ya karanta tarihin manzon Allah ya ji manzon Allah manzon Allah mutum ne a fagen daga manzon Allah mutum ne a gurin kyauta manzon Allah mutum ne a gurin haƙuri manzon Allah jarumi ne a ko ina manzon Allah yana nan za ka samu wasu shugabannin za ka gansu a wata harkar banda wata harkar ba haka bane ba manzo Allah ko ina jarimi ne in yakin aka zo manzo Allah shine komanda a gaba in bayewa ce manzo Allah shine a gaba in hakuri ne manzo Allah shine a gaba an zo ana yunwa ana hakan y- rami na gwalalo khandak kowa saboda yunwa yana ɗora dutse ɗaya a cikinsa amma rasulullah dutse biyu yake ɗorawa a cikin shi saboda yunwa an gani ko an zo an raɗa masa cewa ga abinci na sa ma'ana amarya ta shirya maka ka zo ka ce annabin Allah ya yi masa raɗa dan ya su ɗaɗo a matsayinsa na shugaba ka ji manya na asali ba irin manyan yanzu ba ko kawai yana gama kawai da kansa zai ce jama'a ku taho wani ya shirya mana abinci la hawla wala quwwata illa billah ai wannan ma Allah bai ga ta zama ba yace to ba ba- matsala ta faru yazo guda a rintume me ya faru ce ka ta ci- kin ji kin ji kin ji kin ji kin ji kuma ya je ya tattaro jama'a kuma abincin nashi ne shi kadai to kun ga shugaba kenan ba a baka ka makale ba ko ba ga bane ba to wannan shine manzon Allah fa kenan ya ku al'umma ana zaune a cikin garin Madina aka ji wata ƙara wani firgici kowa ya razana manzon Allah na jin wannan ƙarar ya kama hanya ya tafi gurin da ya ji wannan ƙara ya je ya gama kashe wutar ko ma menene yana dawowa ga sahabai sun ɗaura ɗamarar yaƙi za su tunkari gurin manzon ya ce ku je ku kwanta an gama da abin shugaba kenan manya kenan Allah fa ne ya ce azizun alaihi ma anittu harisun alaikum wani shugaba ne mai wannan halin ka watsar da kowa ka kama manzon Allah sai Muhammadu Rasulullah sai manzon Allah an gani ko shine wanda kullum bai san ka takura kullum bai san kullum ta ke ummati ummati ya rab al'ummata al'ummata ya ubangiji al'ummati ummati a haba kai fa yanzu me kake cewa shugabanka family family family an gani shi- shi- shi ma musamman amarya dan ita uwar gida sai a batta a Kano sai a ce a iyali ke kin fita da jama'a bara dauke da u- u- amarya ta fa Abuja eh a ji a shana a can to wannan fa shine manzon Allah ya ku yan uwa shi yasa duk wanda zai yab- taba darajar manzon Allah darajar manzon Allah ba ta tabuwa karshe shine zai wulakanta kuma wannan abin da ya ma manzon Allah ya kara dagawa gaba shi yasa ba a ma yi wani marubuci da alƙalaminsa zai iya taɓa da mutuncin manzan Allah ba a ma yi shi ba yau kai waye kai ai kai tsararo ubangijin sama ya ce wa innaka la ala khuluqin azim ubangijin sama ya ce ina fatana laka fata mubina to me ya rige kuma ai an gama komai ba wani dan adam ba wani dan mace da zai kai manzan Allah saboda haka da hasada ka da kiyayya ka da mugunta ka da ketaka duk arnan farko ma sun masa ruwa ta sha an sa mai guba ma a nama bai tsallake ba an haƙa rami an sa wuta an kama shimfiɗa bai tsallake ba an sa mutanen banza sun koro shi gari daga wajen gari bai tsallake ba to me bai tsallake ba kuma ya tsallake komai balle kai makilcin ka kazami Allah sauke to saboda haka duk wanda kaga ya ji labarin manzo Allah bai musulunta ba to alama ba shi da rabo ne Allah bai zai zama daga cikin ma'anan filihun ba to shine Allah ya ce afa anta takunu alaihi wakila kai zaka iya zama wakilin sani a'a Allah ka kiyashe mu na'am
am tahsib am tahsabuhum ko am tahsabuhum anna aktsaruhum yasma'un aw yaqilun Allah ya ce kana tsammanin mafi yawansu suna ji ko suna hankalta ba sa ji ba sa hankalta in ma sun ji ji ne ba na fahimta ba kuma kwakwalwa ce mana ba mai tunani ba amma inda a ce ji ne na fahimta kuma hankali ne mai tunani ba wanda zai ji da'awar manzon Allah face sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah na karanta muku kissa bare a wannan majalisin na irin yadda tasirin alkur'ani yake irin yadda tasirin maganganun manzon Allah suke na ba ku kuma kissar Dufail bin Amr Dausi ko wanda ya cika kunnuwansa da atafa dan kada in ya shigo binne maka ma ya haɗu da wannan mutumin wanda aka ce yana raba mutum da iyayen shi ko ba mu ko ba mu karanta ba man karanta amma yana zuwa kuma aka yi gamdakatar manzo Allah na harami yana ƙur'ana kanta Qur'ani sai ya koma can gefe nesa kar ma ya ji karhe iska tana dan kai masa ma'ana sautin Qur'anin sama sama to shi ma sai ya tumuci kanshi da kanshi yace ni a matsayina na mai hankali kuma shugaban al'ummata yanzu ba zan iya gane mai kyau da mara kyau ba ai na zama sakare a mu ai mu haka muke so dama ai kawai sai ya cire auduga sai ya matsa kusa Qur'ani kuma sai ya kwarara daga bakin masu iya karatun Qur'ani na duk duniya baki daya mai tajwidi da komai da komai da gunna da idgami da maddi ko ba haka bane ba kawai ya raba ya ce kai wallahi wannan ba magana mutum bace ba ai dan adam yayi ƙaryar sai ya tsara wannan magana ba tsarin dan adam bane ba wannan yasa ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah to saboda haka duk wanda kaga bai tafi a irin wannan tsarin ba ba shi da hankali Allah ya ce inhum illa kal an'ami kai wa'annan mutanen ko kamar dabbobi suke Allah ce bal hum adal sabila kai ma sun fi menene dabbobi mata ai yanzu dabba in ka kora ta da safe ta fita kiwo insha Allahu almuru nayi ta menene ta dawo gida ko kare din da kake ganin shi in kana bashi abinci da ya ganka zai gane kare nomar wannan kare da ya ganka zai fita yana kada bindi yana kada bindi yana kada bindi yana kada bindi ya gane menene mai bashi eh kwanan nan muna aikin masallaci akwai wani gida da kare to kullum karen zai zo gurin to in dan sai a wani an bashi in dan sai kaza an bashi to da ya gana bullo zai tafi a guje yana kada bin da haka duk inda zai shiga haka zai bi ni duk inda zai shiga haka zai bi ni to dan Allah yanzu ubangijin da ya yi ka ya sa maka hankali ya sa maka tunani ya baka ido ya baka baki ya baka hanci baka biya ba baka san lokacin da aka yi ba kuma ya ce maka ga manzo ya aiko ka bi shi dan Allah ka kibin shi kai ka kibin shi in baka bi kai adalci ai ka zalunci kanka to Allah ka kiyashe mu to shine Allah yake cewa wayannan mutanen kamar dabbobi suke kai Allah ce bari ma sun fi dabbobi menene bata ga barin tafarki na gaskiya domin dabba na ba ku misalin ta ta san mai kyau ta san mara kyau ta san mai faranta mata ta san mara faranta mata na ta ba ku labari an yi wani bawan Allah satar kwakwa da sauran kaji da daddare da safe ya bi kasuwannin ƙauyuka na kusa da shi don ya je ya ga ko wanda ya sata ya kai nan ƙarshe sai ya ce bare shiga sabon gari wurin yan kaji yana shiga sabon gari wurin yan kaji na lallaka sai ya hangi wasu daga ciki sai ga wajen guda biyar ma ko shida a cikin jogo sai ya kira da Allah ina son ina mai kaji ne ce gani yaya nawa ne guda nawa kake so sai ya ce a'a ina son dan gansu ne ce da Allah ba ya kama kajin nan sai ya ja gefe sai ya ja shi gefe wa ya kai ce wallahi wanne ya kama wani ne kai kuma ya kama ka hajiya wanci ce sai ya ce to barin barin baka misali ya ce kajina ne amma ina son dan ka gane kawai sai ya koma gefe sai ya kira su kawai sama sai ya ce ka bar jogon a buɗe yana kira ku sai ga sun fito sun bi shi ya ce to kaga na tabbata maka ya ce ina gaskiya na yadda naka ne to yanzu da Allah a san yadda aka kashe maganar nan saboda kar maganar nan ta tashi to idan dabba ta san mai kyautata mata dan Allah ina kuma kai dan adam yanzu duk wannan rayuwar da muke ba albarkacin manzon Allah muke ci ba ba darajar manzon Allah muke ci ba kai yanzu ba dan manzon Allah ya roƙan mana ba duniya ta zauna ma yanzu wannan saban da muke da zagin Allah da muke da komai kai ba dan manzon Allah ya daga hannu ya roƙa mana ubangiji ba da muna ne yanzu a duniyar ai wanda yanzu an gama da mu albarkacin addu'ar manzan Allah muke ci saboda haka da kafiri da zindiki da musulmi da mu'mini kowa yana cin albarkacin manzan Allah ne an gane ko haka kuma za a ci wannan albarkar mata shi a ran alkiyama saboda haka in ka ƙi bin sa ka ƙi imani da shi dubbai sun yi kuma dubbai suna imani da shi ina ƙara faɗa muku za ku gansu wani sai su zo suna irin abin nan sai ya tsaye da ita gagashi dai a buɗe ba wani hijabi sai da ce mata ya ce mata ga ruwa in kin sha zai in kin sha zan baki ma'ana ya euro ko fam 200 ta ce no no no no no no sai ce kawai ne ki karya ki rama daga ta ce no no no sai ya ƙara zaro iPhone 16 ko 6 ake ta ko 16 16 ko sai ya pro ko sai ya mika mata ce ga wannan ma ce no no no no me yasa ta ce a to ai Allah Allah wacin me Allah yana gani na ya buga ya kada ya ta ce no no no no no no no rike kanka bana su bana su bana su bana su ga ta dai kana ganin ta kamar zaka dauke ta ai kai yanzu wata ma ka kafirta ta ba ta ba ta da hijabi ko ba haka bane ba dan za maki wani dan zafin ya je mata zafi to waɗansu abubuwan in kuna zaune ne kuke kuke kuke zama gidadawa amma za ka ga a- to wata ta fito a turai kawai ta zo a gaban ka ta tsaya tana sallah gashi a bude to ya zaka yi da ita haka mun abin ya je mata tukunna kai yanzu ka tsufa iyaye da kakanni karantarwa kala-kala ba haka bane ba amma su yanzu abin yake zuwa amma wallahi imanin su da tsoron Allah su yafi naka za fa ka je na fa ku kisa a nan gurin mutum ne ya shiga shago a waje kaya ne iri ɗaya amma wannan an ce ɗari wannan an ce tamanin yake tambaya da mai shagon yaya wannan ɗari wannan tamanin kuma duk abu ɗaya sai ce ai wannan da kaga na sa tamanin tsohon farashi ne wannan ko da kaga na sa ɗari sabon farashi da na so an samu ƙari ka ji fa adalci maimakon ya musu kuɗin goro ya ce duka ɗari ɗari sai ce a wannan tsohon farashi ne in shi ya birge ka ɗauki tamanin ɗin in sabon ya birge ka biya ɗari dan Allah ka ga- ka ga insaniya to yanzu wannan sai ka ɗora masa kawalasan ko ka ce kafiri ne saboda kaza sab- bayan ya fi ka imani ya fi ya fi ka tsoron Allah ya fi ka kyautayi saboda haka ya ku yan uwa mu gane duk wanda ya ba musulunci ya tsira to Allah yake cewa alam tara
ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا na'am Allah subhanahu wataala ce alam tara ila rabbika kaifa madda zilla Allah ya ce baka gani ba yadda ubangijinka ya miƙar da inuwa walau sha Allah walau sha Allah ja'alahu sakinan da Allah ya ga dama sai ya sa inuwa ta tsaya guri guda cak amma da yake ƙudurarsa ta gudana ya dama inuwa sun maja'alna shamsa alaihi dalila muka sanya rana ita ce dalili na karkatar inuwa sun maƙababnahu ilaina ƙabadan yasira kuma a hankali sai muke janye wannan inuwa a hankali a hankali Allah ce huwa allazi ja'ala lakum al-laila libasan Allah shine wanda ya sanya muku dare a matsayin sutura wannan masubata ya sanya muku da- ma'ana bacci a matsayin hutu waje alan nahara nishura ya sanya rana kuma lokacin fita ce don aje a nemi abinci wa huwa allazi arsala riyaha shine wanda yake aiko da iska bushran baina yaday rahmati dab da sakowar ruwa sai Allah ya aiko da iska mai sanyi wacce za ta yi wannan gajimare barbara an gane daga baya kuma Allah ce wa anzalna minas sama'i ma'an tahura sai mu sauko da ruwa daga sama mai tsarki bayan wannan iska ta gabata linuhi bihi ballatan maitan dan mu raya ga ƙasa wata ke mana matacciya wa nusqiyahu mimman khalaqna mimma khalaqna an'ama kuma sai ma'ana mu shayar daga cikin abin da muka halitta na dabbobi wa anasiyya kasira da mutane masu tarin yawa Allah ce wala qad sarrafnahu haqiqa wannan ruwan sama mu muke jujjuya shi mu muke sarrafa shi bainahum tsakanin bayi li yadhakkaru dan su yi tunani in mun ga dama bana yanki kaza ruwan zai ishe su wadatacce wani bangaren kuma damunan ma'ana ba za ta kai ba wani bangaren kuma sai a yi ruwa ma'ana mamako wani bangaren kuma a yi yayyafi duk wannan kudurar mu ce da ikon mu ne da yardan mu ne Allah subhanahu wa ta'ala ce yake cewa fa'aba aksarun nasi illa kufura amma duk da waɗannan ni'imomi da waɗannan ayoyi namu amma mafi jama'a da yawa ba su yadda da gaskiya ba sun kafircewa Allah sun kafircewa ayoyin mu Allah ce walau shi ina la ba'athna fi kulli ummati fi kulli qaryatin nadira da mun ga dama kowane gari sai mu aika masa manzansa shi kadai amma ina mun so ne ya Muhammadu mu fifita ka mu bambanta darajarka da sauran annabawa kowane annabi kullu nabiyin yub'asu ila ummihi ila um ila ila ila ummatihi khassa kowane annabi ana aiken shi ne zuwa iya mutanensa kadai manzon Allah kuma an aiko shi ne zuwa menene mutane gaba daya arabuhum wa ajamuhum an gane ko dukkaninsu ba wani dan adam a doron kasa tun daga ran da Allah ya ayyadda manzon Allah ya zama annabi to face wannan dan adam din aljani ne ko mutum face ya zama al'ummar manzon Allah sha am aba radiya am lam yarda an gane ko alima aw lam ya'lam ya sani ko bai sani ba ya shiga tawagar ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to amma da yake muna so mu mai da kai annabi wanda yafi kafi kowa to sai muka cika maka annabta baki ɗaya inji Allah Allah ce huwa allazi marajal bahrain to idan mun kallana fala tudil kafirina kada ka yi biyayya kada ka yi da'a ga kafirai wajahidhum bihi ka yaƙe su da wannan alqur'ani ko kuma ka yaƙe su da wa'azi jihadan kabira yaƙi babba wannan kuma Allah yana karanto maɗa waɗannan ayoyi ne don mu san waye shi mu gane kuma ni'imarsa yanzu malamai kullum suna faɗa mana ko da kana ɗaukar abu ba shi da ƙima da matsayi to amma da ai da ƙur'ani ya yi magana to ka ja hankalinka akwai wa'azi akai an gane ko kamar yadda Allah yake faɗa can wani wani mana wasu ma'i wa tsarik wani kuma ya ce mana wan najmi wani kuma ya ce mana wattini duk wa'annan gur abubuwa da Allah ya faɗa so yake ka kalle su can wani kuma ya ce afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat duka wa'annan abubuwan hankalinka Allah yake ja dan ya baka wani ilimi akai to shine Allah yake cewa alam tara ila rabbika kaifa madda zilla yanzu ka kalli daga fitowa alfijir daga ma'ana fitowa alfijir zuwa fitowar rana ya aka yi aka sami inuwa ta in ya aka yi aka sami inuwa ba ku al'akari me yake kawo inuwa ba rana ba to ina rana take to shine ake jan hankalinka ka ga kudurar Allah dan sautari wasu lokutan ba ma gane ayoyin ubangiji kawai muna yi ne kamar irin ta kafiran baya kawai sai mu ɗauka ai wannan normal ne ɗabi'ai ɗabi'i ne ai nature ne haka yake dama ba haka yake ba akwai tsari da hikima a wannan abu akwai ayar da ake so ka gane ka gane kudurar ubangiji subhanahu wa ta'ala yanzu kalli inuwa to bari tambaye ku ai Allah ya yi magana a ranar alƙiyama wa'yansu suna za su ga shiga inuwa na wata bishiya a nan da babu wata inuwa sai wannan inuwar me yake kawo inuwa eh a lahira akwai rana akwai a Allah ya ce iza shamsun kuwirat ko babu rana to amma ina ka samu wannan inuwa ta ina ta zo eh ta ina aka samu inuwa a lahira babu rana wanda mun sani a ɗabi'iyyar me yake kawo inuwa rana to ya za a sami inuwa babu rana to tsakanin fitowar alfijir izuwa ma'ana fitowar rana ya aka sami inuwa shi ne Allah yake so ya ja hankalinka alam tara ila rabbika kaifa maddar zilla dan Allah ka kalle da ubangijin kai kwarewarsa da iyawarsa ya kai ya ja inuwa kuma babu menene babu rana Allah ce walau sha alaj'alahu sakinan da Allah ya ga dama sai ya rike inuwa ta zama ma'ana menene iyakai kutu kamar idan rana ta take akwai inuwa kaga ta koma menene a makale da kai to me yasa a wancan lokacin bai makale ta ita ba Allah ya sake ta to duk ina abubuwan fa ana so a ja hankalinka ne kai kana ganin wani abu ne ma'ana normal kana ganin kamar abu ne yau da gobe haka abin yake ba akwai iyawa akwai kudura akwai hikima a ciki an gane ko to wannan kudura ake so da iyawa da hikimar ake so ka gane to sai ka ƙara gane girman Allah subhanahu wataala duk wannan shine abin da ake so ka gane ka gane cewa wannan ashe wannan abin akwai tsari a tsare yake cike yake da hikima kamar da na faɗa mana jiya ga 'yan hannunka nan gurin da Allah ya ga dama ba zai wani ɗan yatsan babba ba ba za ka iya rike abin da kake bukata ba da ya ga dama sai ya su a cure amma sai ya su menene a watse kuma ya dan matsa da wannan gefe wani sai ɗauka kawai bayi bayi me ake cewa ne ji in boko ko ba ka bane eh eh to ba haka bane ba a shi ya san dan me yayi ya maka ne dan ka more kai bawa ba haka bane ba ya zo ya maka haƙorai ga wasu a gaba ga wasu a can manya manya sai aka musu wani irin turmi dan ka fasa kashi ka fasa kwakwa kawai kan za ka ɗauki abin kawai noman aka maka shi ya san dan me ya maka ko ba haka bane ba shi ya san dan me ya maka kamar da na magana jiya akan ido gululun ido ga ruwa a cikin shi to duk bayan Allah waɗannan ire-iren ni'imomi na ubangiji da ire-iren waɗannan halittu na ubangiji so ake su ƙara maka ganin girman Allah an gane ko so ake su ƙara ma ganin girman Allah da buwayar Allah sai ka ƙara miƙa wuyanka zuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya zama na kaga ba za ka mai girman kai ba ba za ka masa nuna isa ba domin ya cika ko ina da hikima da ƙudura baki ɗaya to ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sa mu gane wannan ƙudura ta ubangiji da kuma wannan hikima da Allah mu yi ƙoƙari wannan ɗan uwa da ya karɓi musulunci yanzu dan Allah kowannen mu in dai ya zo da abin da bai gaza naira goma ba in ishirin ne ka cire ka bashi goma in ɗari ne ka cire ka bashi hamsin in ɗari biyu ne ka cire ka bashi ɗari don Allah kowannen mu ya ƙoƙarin ya taimaka wannan bawan Allah kuma mu taimaka mishi da addu'a ubangiji Allah ka dawo da shi a wannan addini Allah ka sa ya zama ma'ana sanadiyar ma'ana da yawa su karɓi addinin musulunci ina yan agajin suke style su taimaka su karɓan mana taimako a haɗa wannan bawan Allah wani Na.
ya kawo masa kaya kuma shi ma mara lafiya ne yana bukatan a yi masa addu'a Allah ubangiji to ubangiji Allah ya baka lafiya sakamakon wannan abin da kai nema kuma zan bashi kaya sai daya nema zan bar ta gudunmuwar nema sai abi ni a karba Allah ya saka da Eh. ku taimaka masa ku bai aka ji ba za ku karba mu taimakon ba a'a karar rijiya ta ba da dokun guga ya hana mana eh ina yan agaji mata ku je gurin mata ku karba masa na'am to ai nan ba kowa nan duka al'umma annabi ba kowa amin wa adilla shirka wal mushrikin wa damir a'da'aka wa a'da' ad-din wa ansur ibadaka al muwahhidin wa hami hawdata dini ya rabbal alamin Allah muna roƙonka da sunayenka tsarkaka da kuma sifofinka madaukaka ubangiji subhanahu wataala ka karfafa wannan bawan naka dai karɓi musulunci Allah ka karfafe shi ka karfafe mu baki daya ubangiji abinda ba za mu iya baka iya mana Allah ga ƙasan mu ta shiga wani yanayi Allah ka taimake mu Allah mun tuba Allah mun tuba Allahumma izza al-islam wal muslimin illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah